makaniya to shi zama shari'a dace da su a bangare na biyu cewa inda an samu tahliliya istiyara tahliliya to za a samu makaniya amma a bangare na farko ne ya bambanta da su shi yana ganin a iya samun istiyara makaniya ba tare da an samu tahliliya ba wato a samu wadda take tasarihiya tare da ita wai ga dauna ma amara Allah bihi suke warware abinda Allah ya umarni da shi an yi sala cewa a sada shi min al-imani bin nabi daga ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi umarni a ba da gaskiya da annabi lalle in ya bayyana war rahimi ubangiji kuma ya yi umarni a sada zumunci a sada zumunci Allah subhanahu wata'ala da ya halicci zumunci ta koka cewa ai wasu ba za su sada zumuntar ba sai Allah ya ce ai duk wanda ya sada ki ni ma zan sada shi wanda duk ya yanke ki to ni ma ko zan yanke shi shi yasa shi sada zumunci ya zama muhimmin abu amma su yahudawa sai ya zama yanke wannan suke yanke zumuncin suke wa'an an ɗin an yi sala badalun min ramiri bihi wato da ita an ɗin tare da fi'ilin da ya zo tare da ita shi ya sa mufassiru nan ya ɗan takaita nan haƙƙin sai ce wa an wasilata ko wasilatu ha an tare da silar badali ne daga ramirin bihi bihi ɗin wato isalihi amma amara Allahu bi isalihi tunda an yi sala za a yi tawilinsa da isalu tunda an ɗin masdariya ce wa yufsiduna fil ardi suke banna kuma a bayan ƙasa bil ma'asi da saban Allah saban Allah babban banna ce a bayan ƙasa domin ko saban Allah shi ke jawo duk wani bala'i da duk wata musiba da shi yasa ake cewa inda Qur'ani ya faɗa mana zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'al allazi amilu banna abinda ba a so ya bayyana a tudu da ruwa me ya jawo bayyanar haka saboda abinda mutane ke aikatawa idan da mutane za su zauna lafiya ba su saba wa Allah ba sai duniya ta zamo lafiya amma matukar ya zamo za a saba wa Allah shikenan sai a ta gamuwa da bala'o'i yana daga bala'o'in a ringa gama mutane da masu mulki wanda za su ki tausaya musu ko za su ta tsananta musu tunda ni'ima babba shine a baku masu mulki waɗanda suke masu adalci masu tausaya muku ni'ima ce babba komai sai dawo ya gyaru amma matukar jagorori ba haka suke ba ai sai ya zama komai ma ya ɓaci suke banna a bayan ƙasa da saban Allah wata awiki anil imani da kuma tsare bayi daga ba da gaskiya masu su ba da gaskiyar a musu tsare-tsare na yadda ba za su ba da gaskiyar ba ula'ika wa'inda suke a beban sufantawa bi ma zukira da abin nan da aka ambata kumul hasiruna su ne wanda suka yi hasarar rayuwarsu hakikata rima sirihim ilan na domin makomarsu zuwa wuta ne almu'abbadati alaihi wutar da in sun shiga ba magana su fita ba magana cewa su fita da tunda kafirai ne wanda yake kafire ko bayan da za a yi fita daga wuta ma hum bi kharijina minan nari كيف تكفرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Ubangiji ya tambaya ga bayansa wanda suka kafirce da shi cewa kai fa takfaruna billahi ku da kuka kafirce da Allah kakane aka yi ne haka kafirce da Allah ba hujja ne akan Allah subhanahu wata'ala ba ku da hujja ne hujja bata zo muku ba akan cewa Allah subhanahu wata'ala samamme ne wa kuntum amwatan alhali da can kuna matattu nudafan kuna mani fil asladi a tsatsan mazaje fa a hayakum Allah ya raya ku fil arhani a cikin mahaifa an ce idan mani ya sauka a cikin mahaifa to zai zauna kwana arba'in ya sake wata arba'in ɗin ya sake wata arba'in ɗin to sannan ne kuma ake busa masa rai wato bayan hucewar kwana ɗari da ishirin shine bayan wata hudu to sannan ne ake sa masa rai ya zama rayayye wadda ya raya ko kuma a nan duniya bi nafiyar ruhi fikum ta fuskar busa rai a cikinku wal istifhamu litta'ajjubi istifhamin nan na kaifa takfuruna istifhami ne da yake ya fita daga ma'anarsa ta asali ya zo ne dan mamaki dan nuna mamaki istifhami yakan fita daga ma'anarsa ta asali zuwa wasu ma'anonin har wajen guda talatin da biyu wanda shau abdullahi dan fodo ya kawo su a miftahu tafsir rukowa ko turowa daga al-itqan na jalaluddin suyudi ana mamaki ne min kufrihim daga kafircin kafiran nan cewa kafirci daga kafirai ya fi komai ban mamaki ma kyamil burhani tun da yake akwai dalilai bisa samuwar Allah wanda suke tabbatattu dalilai sun tsaya bisa cewa Allah subhanahu wa ta'ala samamme ne cewa su dinnan yin sa aka aulit taubihi ko ko istifhamin ma'anarsa taubihi yin urus gare su ta kuma ya zamo ma gaba ɗaya ma'anonin biyu su ake nufi da istifhamin anan ko kuma ya zama ma wato dan tsawatarwa ne da tsawatarwa sun mai mitukum sannan kuma a ƙarshe Allah zai karɓi ranku in dan ta hayi ajalikum yayin karewar ajullanku za ku mutu wakacin da ajalinku ya zo sun a yanda yake ya zo kul ya tawaffakum malakul mauti mala'ika shi ke karɓar rai amma a hakika karɓar ran na Allah ne Allahu ya tawaffalan fusahina mautiha shi yasa karɓar ran nan an dangana shi guri uku akwai inda aka ce Allah ke karɓar akwai inda aka ce mala'ikan mutuwa ne akwai inda aka ce mala'ikun mutuwa ne hatta iza ja'a hadahumul mautu tawaffatu rusuluna to abin da yasa shi dai mai karɓar hakika Allah subhanahu wata'ala to amma shi mala'ikan mutuwa shi ake turowa yayin isar ajala shi kuma yana da mataimaka shi yasa lokacin akan dangana ga shi mala'ikan mutuwan tare da mataimakansa wani lokacin kuma gare shi domin shi ne jagora wani lokacin kuma a kawo mai karɓar ran hakika shi ne allah subhanahu wa ta'ala sun mai sannan kuma ya raya ku bil ba'as da tashin alkiyama suma ilai turja'un sannan a ƙarshe gare shi za ku koma turar dona za a mai da ku ba da libasi bayan tashin alkiyama fayu jaze ku mai muku sakayya bi a amalikum da ayyukanku duk wani abin da kuka yi a nan duniya za ku je ku ga sakamakonsa wakala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa dalilan alal ba'asi dan kafa hujja bisa tashin alkiyama lamma an karo yayin da kafirai suka yi musun tashin alkiyama هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض ومن سبحانه وتعالى شيني وان يحل تمك باكي دين أبن ديكي دورا قصنا duk wani abu da Allah ya a doron ƙasar nan to an yi shi ne don mutum shi yasa ashe ni'imomi na Allah sun baibaye bawa ta ko'ina ko'ina komai bawa ya gane to domin sa akai ayil ar Allah ya halici ƙasa wa mafiya da abin da yake cikin ta jami'an gaba ɗaya litan tafi'u bihi dan ku amfana da shi wata atabiru ku isna shi yasa bawa ya ringa duban ni'imar da Allah ya yi masa wataran sai dai abul abbas al-mursi Allah ya tajalli gare shi yake tambayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ubangiji yaushe ne zan zamo mai godiya gare ka hakikanin godiya sai Allah ya ce da shi sai ya zamo ba ka ganin akwai wani wanda ne wani ima in ba kai ba sai abu labasin mursi ya ce a ya za a ce ni kadai aka yi wa ni'ima ga manzanni ga manyan manzanni kai musu ni'ima da manzanci ga annabawa kai musu ni'ima da annabta ga manyan waliyai kai musu ni'ima da walitaka ga malamai kai musu ni'ima da ilimi ga sarakai kai musu ni'ima da sarauta ga masu kuɗi kai musu ni'ima da kuɗi a ce kuma duk gaba ɗaya ai ba wanda aka wa ni'ima sai ni sai ubangiji subhanahu wataala ya ce da shi ai duk wayannan domin ka aka yi su manzannin an yi su ne an aiko su don su isar ma da sakon Allah hakanan annabawan don su faɗa ma maganar Allah ne hakanan waliyan duk don su shiryar da kai ne malaman nan don su faɗa ma addinin ka ne masu sarautar nan an yi su ne don su zamo kariya gare ka don su ringa kare ka masu kuɗin an yi su ne don su yi ma hidima zai zamo kai talaka kana kwance a gidanka kana bacci amma mai kudi idansa biyu yana ta magana ya za a kawo kayan da kai kake bukata in Allah ya hore shi yana ta magana da nisan duniya ma ya za a kawo abin da kai kake bukata kai ko kana bacci a ƙarshe in an kawo kai kai amfani da shi waye ya moru wannan waye ya mori kuɗin mai kuɗin da shi kansa rayuwarsa ba ai kai ka mora kai ka mora hakikatan to sai ka dubi wannan kai bawa sannan ne zai zamo ka tsaya ka gode wa Allah duk wannan an yi shi ne dan litan tafi'o bihi ku amfana da shi wata atabiru ku yi isna ku yi isna gaba daya a duk komai komai a yi isna da shi amfanin ta iya zamo sai wani wani ne za a amfani da shi wani kuma sai ya zamo bai da amfanin koko ba a kai ga gano amfanin ba amma nan gaba sai ta yi ya zamo an kai ga gano amfanin nasa sun maftawa ila sama sannan kuma ubangiji bayan ya halicci ƙasa ya nufi zuwa sama fasawahunna ya halicci saman ya daidaita su a ramiro ramirin yarji'u ila sama ya koma zuwa sama amma aka kawo shi jam'i li'anna hafi ma'anar jam'i domin ko da can da aka faɗe ta mufrada da farko da aka ce ila sama'i amma ana nufin jam'i al'ailati ilai dan za ta koma jam'i ai sayyaraha ya mai da ita ta koma sammai da yawa ta koma har guda bakwai kama fi ayatin uhura kama yadda zai zo nan gaba a aya wata ta suratu hemiyin fussilat faqara hunna sab'a samawati ubangiji ya halicce su sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in aliyyin ubangiji masani ne da komai mujmalan wa mufassala ya san shi a gaba daya ya san shi kuma bisa tafsili shi yasa wanda yadda da sanin Allah ijmalan amma ya musu sanin Allah tafsilan sai a ce ya kafirta shi yasa wannan yana cikin matsaloli guda uku da shehu hujjatul islam al-ghazali ya kafirta falasifawa da su wato musu sanin Allah da juz'iyatu bisalasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wa haya haqqun musbata وهي حقا مثبتة العلم بالجزء حدوث العالم والحشر للأجساد هسها منفى أفلا تعتبرون yanzu ba kwai isna ba kusan cewa annal qadira ubangiji mai iko ala halqi zalika ibtida'an bisa halittar wannan da farko wa huwa azamu minkum alhali ya fi girma daga gare ku qadirun ala i'adatikum ai mai iko ne bisa ya sake ku mai iko ne bisa sake ku wanda halitta sammai ya halitta abin da yake cikin su shine za a ce bai da ikon ya sake ku wane ku وإذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون واذكر كتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم ka ambata kuma ga mutanenka da al'ummarka iz qala rabbuka wakacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace lil mala'ikati yace da mala'iku mala'ikatu dinnan jam'in malaku ne shi malaku asalinsa mal'aku mal'aku shine asalin amma ba kasafai ake amfani da asalin ba an fi amfani da wanda wato ba asalin ba kaɗan akan yi amfani da ba wato wanda yake ba a yi tafifin nasa ba kamar faɗin alƙama da ya ce falasta bi'in siyin walakin limal'akin tanazzala min jawi sama'i ya subu ya ce limal'akin inda zai ce malakin sai ya kawo ba tare da tafifin ba shi kuma mal'aku asalinsa ma'alaku ma'alaku wato an ruko shi ne daga alika alika ya isar da aike yana daga gare shi faɗin mawaƙi alikini ilaiha wa hairun rasuli a'alamuhum bi nawahin habar a'alamuhum bi nawahil habar to shi daga gare shi aka kira ma'ala kuma takadda ko wasiƙa ko sako abligin nu'mana anni ma'alukan annahu qad tala harfi wa intizar to to shi malaku din shine aka jam'anta da la'ikatu tunayen da ubangiji yace da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa haqiqa ni mai sanya halifa ne a bayan ƙasa a doron ƙasa ya halufu ni da zai tsaya zai mai mun fitan fizi a hakani fiha a cikin zartar da hukunce-hukunce na a ciki wa huwa adam shine annabi adam shine annabi adam wai hikmatu ja'alihi halifatan hikimar sanya annabi adam ya zamo halifa rahmatan bil ibadi don tausaya wa bayin lalifi ƙarin lahu ba don allah yana bukata zuwa sai ya yi halifa ba wa zalika abinda ya sa kuwa saboda annal ibada su bayi la ɗakata lahum ala talakil awamiri wannan wahi min allah bila wasila ba su da iko bisa karɓar umarni ko hani daga allah ba da wasida ba bal wala bi wasidati maliki bari ba masu da ikon karba ta hannun mala'ika matukar mala'ika ne yana surarsa ta mala'ika ai ya fi karfin mutum ya karba daga gare shi ta min rahmatihi wa lutfihi wa isanihi irsalu rusul min al-bashar shi yasa aiko manzanni daga cikin mutane yana daga rahama Allah da lutufinsa da kyautatawarsa ga halitta Allah ya ce zan sanya halifa wanda shine annabi Adam fa huwa al-basharu shine mutum wal halifatul awwal shine halifa na farko bi itibari alamil ajsad amma wannan da isna da alamul ajsad wa amma bi itibari alamil arwah amma an koma duba ga alamul arwah fa wa sayyiduna muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai manzo shine farkon mahalukat shine farko a cikin abeban halitta قال العارف شيء سأل مثلا الله يكيف أدابس هرشا هلرا محمدية فإني وإن كنت ابن آدم سورة فلي فيه معنى شاهد بعبوتي ni ko da yake dan adam ne a sura dangane da jikina to amma akwai ma'ana a cikina wadda ke shaidawa da cewa ni ne asalinsa ni ne asalinsa ma huzu min adimil ari shi lafazin adamu an riko shi ne daga adimul ari da halkihi min jami'i azzaiha domin an halicci annabi adam daga baki ɗayan yanki yanki na ƙasa wa kana 60 juz'a shi yasa ita ko juz'an na ƙasa 60 ne shi yasa ɗabi'un ƴaƴansa suka zamo ɗabi'a iri-iri daban-daban har 60 aka ce ma aka sanya kafara a zihari ko kafara kare azumi da gangan duk a 60 ne wa 60 shi annabi adam an ce ya rayu shekaru 960 bai mutu ba sai da ya ga mutum dubu ɗari daga 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yan 'ya'yan 'ya'yansa wanda sun raya ƙasa da nau'o'in sana'o'i sana'o'i daban-daban to ko bakiyar wannan kalu sai mala'iku suka ce ata alfiya man yafsidu fiya ya ubangiji yanzu ka sanya wanda zai banna a cikin ta a cikin ita kasa bil ma'asi da sabo wai fiku dima'a wanda zai zubda jannai yarfa'uha zai ringa zubar da jannai bil qatl da kisa kama fa'ala banul janni kama yanda banul janni suka aikata wa kanu fiya dacen su banul jani suna zaune a doron ƙasar nan falamma afsadu yayin da suka yawaita banna wa arsalallahu alaihim almalaikata Allah ya aiko musu mala'iku fadara duhum ila aljazair wal jibal sai kore su zuwa tsibirai cikin kogi da kuma duwatsu wani an nusabihu bi amdika alhali muna tasbihi masu hadawa da yabo gare ka ya ubangiji aina qulu subhanallahi wa bihamdihi muna fada subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu laka muna tsarkakewa gare ka nunazzihuka amma la yaliqu bika muna tsarkake ka daga dukkan abin da bai kamata ba da kai fallamu za'ida asali nuqaddisu suka ne sai aka kawo lamun wal jumlatu halu ai fa nanu ahqu bil istihlafi su malaiku suna ganin su suka fi kamata su zama su ne halifofi na Allah a doran kasa qala ta'ala lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da malaikun nan inni alam ma la ta'lamuna ai ni na san abin da ku ba ku sani ba min al maslahati daga maslahati istihlafi adama a cikin sanya annabi adam ya zamo shine halifa wa anna zuriyatahu fihimul mudi'u wal asi cewa zuriya annabi adam za a samu masu bin Allah za a samu masu saban Allah a cikin su fa yazharul adlu bainahum adalci zai bayyana tsakanin su fa qalu sai mala'ikun nan suka ce lan ya haluka rabbuna halkan akrama alaihi minna wala a'lama Allah ba zai halitta ba halittar da yake ta fi girma a wajensa fiye da mu ba zai halitta ba halittar da ta fi mu ilimi lisarkina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu dan duk wata halitta da za a yi ai sai da aka riga halittar mu dan kuma mun ga abin da wannan halitta bata gani ba fa halaka ta'ala adama min adimil ardi ai wajeha ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam daga bayan ƙasa wato fuskar ƙasa yan kabara min ha kabaratan min jami'i alwaniha aka damki damki daga baki ɗayan launoninta wa ujinat bil miyahil muhtalifati aka cuɗanya wannan damkin da ruwaye iri daban-daban wasawwahu Allah ya daidaita halittar dan adam ya daidaita halittar annabi adam wani fatihin ruha ya busa rai a cikinsa fasara haiwanan hassasan ba da an kana jama'a ya zamo mai rai mai motsi mai ji mai gani bayan da yana sandararre sai da ya daɗe yana sandararren sannan aka busa ran a cikinsa halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an maskura
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال الله سبحانه وتعالى بن سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء وبنجي سبحانه وتعالى ya sanar da annaba adam sunayen abubba daban-daban ay asma al-musammayat sunayen abin ambato gaba daya kullaha baki daya sawa'u daidai kanar jawahir aw araran aw ma'aniya aw ma'anawiyata abubban nan jukuna ne ko ko sufofi da jukuna ke bayyana da ita ko ko lafuzza ne na ma'ana kamar kirki kirki kaga daman wannan ba wato ma'ana ba sufa bace da take bayyana a jiki ba sufa bace da take bayyana a jiki da a ce sufa ce da take bayyana a jiki ai da an huta ko da ganin mara kirki sai a ga rashin kirkin ya bayyana to amma saboda ba sufa ce wadda take bayyana a jiki ba kamar kirki wannan ma'aniya ne ko ko ma'anawiya ce su ne sufofin da suke halaye su ne sufofin da suke halaye to hasilin magana cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsinka da annaba adam ala nabiyina ba alaihi salatu wassalam bisa baki ɗayan abubba da suke suna da suna baki ɗayanta kuma ya sanar da shi sunayenta wannan kaza kenan sunansa kaza ga amfanin da ake da shi wannan kaza kenan sunansa kaza ga amfanin da ake da shi duk gaba ɗaya ba abin da ba a nuna masa ba ya tsinka da mala'iku kuma bisa abubban da suke da suna amma su ba a sanar da su sunayen abubuwan ba kun ga wannan kun ga wannan kun ga wannan kun ga wannan da haka aka yi musu ba wanda aka faɗa musu cewa wannan ga sunansa kaza wannan ga amfaninsa a shi ku annabi adam an faɗa masa ga su ga kuma sunansu ga amfaninsu annabi adam ya yi tarayya tare da mala'iku a cikin sanin su a beban ambatan a shi kuma annabi adam ya banta daga mala'iku da sanin sunayen an sanar da shi ko da baki ɗayan lugogi wannan lugogin sai zama sun watsu a cikin 'ya'yansa sai a samu wannan ga da lugar suke da suke magana da ita ba sa magana da wannan wannan ga da wannan suke ba sa magana da wannan wannan da yake sanar da mu cewa shi mutum ashe an fara halittarsa ne da ilimi shi yasa kenan ashe ba abin da ya kamata mutum ya fuskanta a rayuwarsa kamar ilimi shi yasa aka ruwaito cewa wato ai ilimi shine babban abin da bawa zai samu don koya bambanta da duk wani abin da zai samu dangane da cewa duk sauran abin da ya samu karshen ta iyakarsa rayuwar duniya ba lalle ma a rayuwar duniya ta kai har karshe ba amma shi ilimi in ya same shi yana nan tare da shi duniya da lahira kuma ilimi ne za a ce wanda ya fito neman sa duk taka wanda yake mala'iku ne suke ajiye masa fuka-fiki ya taka don nuna isarsa cewa ya isa kuma sun yarda da abin da yake innal mala'ikata la tarau ajnihataha li dalibil ilmi ridan bima yasna'u kullaha baki ɗayanta hatal kas'ata har katan akushi wal kusai'ata da ɗan ƙanƙanin akushi wal fuswata da rihi mai tsanani wal fusayyata da ƙaramar rihi wal mijirafata da mara mara wadda ake kwasar abinci da ita bi an alba fi kalbihi ilmaha shi ne ubangiji ya sanya sanin wa'annan abubba a zukatan annaba adam wa hikimataha da kuma hikimar da take ciki ina sawwarar lahul musammayat lokacin da Allah ya suranta wa'annan abubban da suke da suna kazzarri kama kwazarra wa zalika qabla duhulihil jannata wannan ko ya afku kafin a ce an shigar da annaba adam cikin aljanna wa huwa zahirun fil ashiya'il mahsusa a ce an nuna masa abin shi a fili yake dangane da abubuwan da ana kaiwa gare su ne da gabobi na fili wa ammal ma'qulatu amma wanda ba a gane su sai ta fuskar hankali sai dai a san su a hankali kal hayati kamar rayuwa wal qudrati ko iko wal farahi da farin ciki da kishiyarsa kamar bakin ciki wa gairi zalik da wani wannan fabi ilka illahi addalla wal madlula fi qalbihi wannan ta fuskar cewa Allah ya sanya sunan da kuma abin ambatan da wannan sunan a zuciyar annabi adam sun ma'ararrahu sannan kuma ya bijirar da su ubangiji ya bijirar da ayil musamma ya ce su abubuwan ambatan wafi ta galibin ukala'i a cikin wannan akwai rinjayar da masu hankali bisa wanda ba masu hankali ba tunda inda an nufi a rinjayar da wanda ba masu hankalin ba sai a ce sun ma'ararrahunna ko kuma araraha sun ma'ararraha alal mala'ikati ya nunar da su ga mala'iku ko dai zama baki ɗayan mala'ikun ko ko mala'ikun da aka ambata a baya faƙala lahum ya ce da su tarkitan don musu uris wato nuna cewa bayan da suke zato abin yake ba da suke hangen isassu ai ba su isa ba ya ce da su an bi'uni ku bani labari akhbiruni ku bani labari bi asma'i ha'ulai da sunayen wa'annan almusammayati abeban ambato in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne fi anni la ahluqu alama minkum a cikin cewa ba zan halici wata halitta wadda ta fi ku ilimi ba in dai haka ne to ku faɗi sunayen wa'annan mana ku faɗi me amfanin su aw annakum ahaqu bil hilafati ko magana ku ta farko ta cewa ko kuka fuka mata a ce ku ne halifofin Allah a doron ƙasa wa jawabu jawabin sharaɗin in ɗinnan sharɗiya an kawo sharaɗin nata shine kuntum to labarin dalla alaihi ma qablahu abin da ya gabata ya shirar a kansa shine an bi'uni an din ne labarin ai in kuntum sadiqina fa an bi'uni in dai ku masu gaskiya ne to ku shiryar da ni ku bani labari ku bani labari qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا ملائكة سكتي لأبنجي سبحانه وتعالى سبحانك warki ya tabbata gare ka ya ubangiji kai kan abin tsarkakewa ne daga a ce ma wani haye jayayya da kai ai mu ma da muka faɗa ba da nufin jayayya ba ne hakika ka tsarkaka anil itirari alaika daga a ce za a yi jayayya da kai wato shi subhana masdari ne ko ko sunan masdari wanda yake kuma ya lizanci a rafa shi shi yasa ba a amfani da shi sai murafi sai ko nadiri nadiri akan amfani da shi ba a rafa ba kamar faɗin a asha da ya ce a ƙulu lamma ja a ni fakharuhu subhana min alƙamatal fahiri ko faɗin wani da ya ce subhanahu summa subhanan na'uzu bihi wa qabla na sabbahal judi wal qadaru to na nan aka amfani da subhana ba an rafa ba ita dai subhana ana amfani da ita ne an rafa ko ga suna zahiri kamar subhanallahi ko subhana rabbika ko an rafa ta ga lamiri kamar anan subhanaka ko subhanahu wa ta'ala amma yaquluna la ilma lana duk wanda yace subhanallahi kamar ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ai ya girmama daga a ce a cikin sarautarsa an yi abin da ya ce baya su shi yasa kenan ashe ko bawa in yana faɗa ya ringa dubo haka a rayuwarsa ba zamo kafi kowa faɗin subhanallahi ba amma kuma a rayuwarka ba ka dubo haka kai ne mai aikata abubuwan da Allah baya so hakika dan ka ce subhanallahi amma ka aikata abin da ba daidai ba wajen Allah ko ka bar aikata abin da yake daidai wajen Allah ai kamar baka fice subhanallahi ba shi yasa a faɗa tare da ma'anar ya zamo ana tafi da rayuwa bisa ma'ana ma'anar haka shine ainihin faɗin subhanallahi hakikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi tabbatacce hadisin da Buhari ya cika jami'u sahih da shi cewa akwai wasu kalmomi guda biyu wanda yake suna da sauƙi a harshe akwai sauƙin faɗa ga harshe gashi kuma Allah yana son a faɗe su ga su kuma a ranar lahira in an zo auna aiki suna da nauyi shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne da Allah yake so ga su kuma da sauƙin faɗa ga su kuma a wajen awon aiki za su ba da mamaki za su ba da mamaki la ilma lana mu kam haƙiƙa ba mu da sani illa ma allamtana sai ko abin da ka sanar da mu iya hushe shine kadai muka sani sani a gaba daya na Allah ne yasa a wata ayar inda zai zo a wannan surar Allah yake faɗa mana wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi kadai ya santu da sani ku kan ba ku da wani sani sai abin da Allah ya ba ku wa ma utitum min ilmi illa qalila innaka haqiqa kai ya ubangiji antal alim kai ne masani takidun lil kafi wannan an taɗin lamirul fasalu da aka kawo yana ƙarfafa kafin ne sunan inna kuma an kawo shi ne don ya nuna wato hasaru irin kawo lamiri wannan na fasalu yana fa'idantar da ƙasaru ne cewa kamar sun ce ba wani masani ya ubangiji in ba kai ba domin duk wani masani ma sanin nasa daga gare ka ne kai ka bashi idan da za ka raba bawa da sani sai zamo bai sanin ba sai bawa ya koma da shi da dabba ko da dutse duk daya shi yasa duk sanin wani mai sani ai daga Allah ne daga sanarwar Allah ne shi yasa kada bawa ya ɗauki sanin da aka hore masa ya zamo wani abin alfahari gare shi ko abin nuna isa ya ringa nuna cewa ai ya isa ne ya gane cewa ilimin na hakika fa na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa zama mai kaskan da kai koyaushe inna tawaru'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi to mutum duk sanin sa bai san ya zai kare ba a duniyar nan bai san ina zai mutu ba inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi arrin tamu shi yasa ashe kenan bai da sani dan inda yana da sani ya san wannan ma in ya so wa kansa magani ko wa kansa tanadi amma kaga saboda shi bai da sanin ne Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shine masani hakika alhakim kai ne gwani allazi la yakhruju shay'un wanda wani abu bai fita an ilmihi wa hikimati daga saninsa ko hikimarsa ba abin da yake Allah bai san shi ba Allah ya san kome juz'iyatuha wa jumlatuha a juz'u juz'inta da kuma a gaba ɗayanta kuma duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki illa iyaka ta yi mu ya zamo ba mu gano hikimar ba amma dai wannan bai kore cewa akwai hikimar ba wa ruba ma yu'uzu na dila'u so da yawa gano hikimar yakan gaji da mu ya zamo mun kasa ganowa amma wannan ba dan ba mu gano ba bai nuna babu ba rashin gano abu ba yana nuna cewa ai babu ne ba qala قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال تعالى وانجي تبارك وتعالى يتي يا آدم kai annaba adam an bi'hum ka baiwa mala'ikun nan labari ayil mala'ikata ai ka ba mala'iku labari bi asma'ihim da sunayen abubuwan nan ayil musammayati sunayen wayannan abubuwa masu suna tasamma kulla shay'in bismihi annaba adam a sannan ya faɗa wa mala'iku sunan kowane abu wannan da kuke gani sunansa kaza wa zakara hikimata wallati hulika laha ya ambaci kuma hikimar da sababin wato saboda ita ne aka halice aka halicci wannan abu dalilin yinsa falamma anba'ahum yayin da annabi adam ya baiwa mala'iku labari bi asma'ihim da sunayen abubban qala ta'ala sai ubangiji yace lahum gare su taubihan dan yi musu urus alam aqul lakum ashe da mun ban faɗa muku ba inni a alam gaibas samawa cewa hakika ni ne na san abin da yake boyayye a sammai wal ardi da abin da yake boyayye a kasai ma gaba fihi ma abin da yake ya buya a cikin su wa alamu ma tubduna na san kuma duk abin da kuke bayyanawa tuziruna abin da kuke bayyanawa min kaulikum da kukan ce da kuka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya ubangiji ka sanya a duniya ka sanya wanda zai banna a cikin ta ya dawo yana zub da jinnai alhali mu mun fuskanci ibadarka ne muna taima tasbihi muna tsarkake ka a bake shehun aha akwai abin da ya rage a nan wa huwa anna muqtaral ayati shine cewa abin kuntawar ayan nan anna adama cewa annabi adam alimal asma'a wal musammayati ya san sunayen abubban ya san kuma abubban wa muka tara kaulil busiri fil hamziyati amma an duba fadin sa'iduddin busiri a sharafuddin busiri a hamziyarsa wadda ta fi shuhura da ummul qura fi madhin nabi hayrul wara shi da yake laka zatul ulumi min alimil ghaibi wa min hali adam al asma'u ya rasulullah kai aka baka ainin sanne daga ubangiji wanda yake masanin abin da yake boyayye shi annabi adam an bashi suna ne na abubba to abin da wannan baitin zai hukunta in an dubi zahirinsa anna adama cewa shi annabi adam alimal asma'a ya san sunayen banda abai ban ambatan ya zama kenan tsakanin zahirin baitin na hamziya da ayan nan za a za a ga akwai bambanci to magana da take gaskiya cewa ba sabani tsakanin baitin na busiri da ayan nan ta qur'ani domin ilmul musamma ya ce a sanin abubuwan da ake ambato da sunayen yana lizimta daga sanin sunayen lalata ya ce ka san sunan abu ba san wanne ne ba da arin musamma ya ce alaihi a wala don bijirar da abiban ambatan ga annaba adam da farko abinda ake nufi kenan da maganan nan ta busiri ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama ainin sannan sun tabbata gare ka ai asaluha ai asalin sanin ilimin annabi adam abin rukowa ne daga ilimin annabinmu sallallahu alaihi wasallama domin mazala sallallahu alaihi wasallama odiya asalal ulumi an ba shi asalin ilimai wa asala kulle kamalin bari an ba shi asali na dukkan cika duk wata cika to asalin wannan cikan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya samu wani abu na wannan cika to reshe ne na abin da manzon Allah ya samu fadin ibn mashish masanin Allah a salatinsa mashhuriya Allah Allah salli ala man minhun shaqqatil anwa to wan falakatil asrar to wata nazalar ulumu adama fa ajazal halaik daga gare shi ne ilman annaba adam suka sako ga annaba adam ai salli ya ubangiji kai salati tanazzalat ulumu adama bisa wanda daga gare shi ne ilmin annaba adam ya sauka a ilmin annaba adam ya wato wato mai kasancewa ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato salatin nan na ibnu mashishin yadda malamai suke fada wanda duk ya lizince ta bayan asuba da bayan la'asar da bayan magarba to zai samu wani matsayi mai girma zai zamo ya tsira daga abubuwa da yawa wanda ake jin tsoron su tun a nan duniya har lahira kamar yadda malamin mu maulan mu shehu mala ashiku ya faɗa a littafin sa da wafatul hal to ya gaji da mala'iku da ita keɓantattu su ne aka ce ba za su iya kawowa ba su shi abinda shi annaba adam ya sani aka ce mala'iku ba za su iya kawowa ba amma ilman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaje da halittu da ita gaba daya ga baki ɗayan halitta da za su taru aka hada ilimin su gaba daya bai huce dugo ba a ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna min jurika dunya wa rarrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami wannan magana da kai je an faɗa yanzu ita ce gaskiya wala ta gatarra kaka ce za ka roɗo bima ƙila da maganganun da wasu sukan faɗa wai annaba adam alima alimal asma'a ya san sunayen ne kawai wai annabin makoshi ya san sunayen ya san abeban ambato ba haka abin yake ba shi ma annaba adam ya sani amma sanin nasa ne yake ya resanti ne daga sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa shi a haƙin sabusirin ya ce laka zatul ulumi min alimin gaibi ko kuma shi sai dai ibnu mashish yake cewa a salatin nasa wata nazalar ulumu adama fa ajaza minhu al-khala'i to wala hu tara alatil hurum falam yurkum min nasabiqun wala lahiq to ban ai na san abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum takatumuna da kuma abinda kuke boyewa tusirruna abinda kuke faɗa a fili tsakanin ku min kaulikum daga faɗin ku da kuke lan ya haluka Allahu akrama alaihi minna wala a'lama bayan da za a ce Allah ya halicci wanda ya fi girma fiye da mu a wajensa ba kuma zai halicci wanda yake ya fi mu sani ba
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنبتا والأمة كأنبتا ga mutane musamman wanda suke mummunai su san irin gabar da annaba adam su san irin gabar da annaba adam ya biyawa wa qala ba'rul mufassirin sashen malaman tafsiri suka ce inna sujuda shar'iyyun sujadar da aka nema mala'iku siwa annabi adam sujada ce wadda aka sani a shari'a biwar iljabhati alal ari ta fuskar dora goshi akan kasa wa adamu qiblatu ya zamo shi annabi adam da aka yi sujadar a gabansa ba wai shi ake wa sujadar ba alƙibla ce ta yin sujadar kalka abati kamar yadda aka sanya kaba alƙibla ga musulmi a yayin sallarsu in za su yi sujada ga ina suke sujada ga alƙibla suke yin sujada amma wa ake wa sujadar Allah subhanahu wa ta'ala a sujadar ga Allah ne shi annabi adam alƙibla ne ayan nan dai tana ɗaukar ma'anonin guda biyu ko dai a fassara sujudin da sujada lugawiyya kamar yadda shi jalaluddin suyudi ya tafi a kai ko kuma a fassara da sujuda shar'iyya sujada ta shari'a kamar yadda wasu malaman tafsirin suka tafi a kai da sajadu sai suka yi sujada gaba ɗayansu ayil mala'ikatu ay mala'ikun kulluhum dukkaninsu ajma'un baki ɗaya inda yake zai zo a suratu sa fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un to illa iblisa sai ko iblis an ce shi an tsago shi ne daga ablasa iblasan wato ya yanke kauna saboda shi ya yanke kauna daga rahamar Allah wannan sunan na iblis shine wanda yake da shi a lauhul mahafus sai amma a zahiri sai zama ba haka ba fa'idatu ga wata fa'ida in hakika iblis la'antacce ya zauna yana mai tsaron aljanna shekaru dubu arba'in ya zauna kuma yana ibada tare da mala'iku shekaru dubu tamanin ya zama shi ne mai wa mala'iku azima shekaru dubu ishirin ya zama shugaban zababbun mala'iku kan rubiyawa shekaru dubu talatin shugaban ruhaniyawa shekaru dubu ya yi dawafi daura da al'arshi alfa sanatin shekara dubu goma sha hudu al'abida sunansa a saman duniya mai bauta mai bautar Allah saboda ana ganin sannan ba wani mai bautar Allah kamar sa duk masu bautar Allah kamar shi suke bi a sama ta biyu ko mai tsantsani a sama ta uku ko masani ta biyar ana kiransa mai tsoron Allah a sama ta shida mai tsoron aljanna a ta bakwai ana kiransa azazil amma a lauhul mahfuz sunansa iblis a ƙarshe sai ya koma ɗin iblis ɗin ne ya bayyana ya bi shi shi yasa ake cewa to bawa duk wani irin mataki da zai taka na bautar Allah ko sanin Allah to kada ya rudu don bai sanya karshen za ta zama ba don ga iblis faya abdan da rabbil arshi asi atadari ma da za a zaune ma'asi sa'uru lil usati biha tsohuburu fawailun yau mai yuhaz bin nawasi aba iblisa lam yasjud li adam fa waqahu takabburu fil ma'asi kai bawa in ma bin allan kake dubbin allan da kai baka shekara dubu a duniya kana ba kana yi ba to ga iblis an faɗi shekaru dubbai da yi sai da ya kai ana kiransa mai ibada a tsakanin mala'iku ya shuhura da haka har mai wa'azi aka ba shi ga mala'iku amma a ƙarshe ga da yadda ya ƙare shi yasa bawa ko yaushe ya ringa tunani a ƙarshensa za ta zama ya sa maulanmu shau amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu baya rabo da faɗar baitocin nan guda biyu wa aminu makarin lahi billahi jahilu wa ha'ifu makarin lahi billahi arifu wala jahilun illa minan lahi aminu wala arifun illa minan lahi ha'ifu duk wanda yake ya amince da abin da za a yi da shi nan gaba to bai san Allah ba wanda duk ya san Allah ba zai amince da abin da za ta yi a yi da shi nan gaba don ga annabawa annabawa duk da matsayinsu a wajen Allah ma'asumai ne amma tare da haka ba su amince me zai faru gare su ba fal'anbiya ala aliyya ruta bihim lam yamanu bi zaka makara rabbihim annabawa tare da daukakar darajojinsu amma ba su amince ba irin abin da tayo a mai da su shi yasa bawa koyaushe duk abin da ya taka ko menene duk matsayin da yake ganin ya kai ya zama yana mai tsoron Allah subhanahu wataala ya zama yana mai matukar tsoron Allah don ta yi gwargwadon kifta ido a juya lamarin ya zama kuma ba haka ba yadda da yake gani kana bainal mala'ikati huwa abul jinni shi iblis dinnan shine uban aljanu wannan ɗaya ne daga cikin zantutuka guda biyu cewa shaidan a iblis shine uban aljanu wasani zance na biyu kuwa huwa abu shayaɗin shi iblis shine uban shaidanu shi ko janu to shine uban aljanu firgatu min aljinni su shaidanu wasu jama'a ne sashe ne daga aljanu lam yumin minhum ahadu wanda su shaidanun nan ba ɗaya da ba da gaskiya daga cikin su su ko aljanu a cikin su akwai wanda suka ba da gaskiya kamar yanda ayoyin suratul ahkafi da na suratul jinni suke nunawa wa in sarafna ilayka da faramidal jinni yastami'una alquran falamma sami'u qalu ansitu falamma quriya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana ajibu da'i allah qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yadi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i allah a can kuma suratul jinni وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به aljanu kenan a cikinsu an samu mummunai an samu wanda ba mummunai ba wa inna min nasalihuna wa min alqasidun fa man aslam ulaika taharraw rashada wa amma alqasiduna fa kanu li jahannama hadaba amma su shaidanu gaba ɗayan su ba mummuni a cikin su to wannan shine kauli na biyu kana bainal mala'ikati yana zaune a cikin mala'iku amma shi ba mala'ika bane shi ba mala'ika bane kissan nan ta iblis da annabi adam an faɗe ta a ƙur'ani a waje bakwai a nan dai shine waje na farko sai kuma a suratul arafi an sake kawowa sai kuma a suratul hijiri sai a suratul isra'i sai a suratul kafi sai a suratul dahe sai kuma a ƙarshe a suratul sa'ad an sake kawo kissan nan duk wannan an yi ne don ba da haƙuri ga manzo sallallahu alaihi wasallam don kuma ya zama isna ga mutum mutum ya san irin yadda iblis yake gaba da shi sai da ta kai ma har rantsuwa a gaban allah cewa sai ya batar da bayi qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina to wanda a gaban ubangijinka yake rantsuwa cewa sai ya da kai me za ka yi in baka shiga kiyayarsa ba kaga zama wajibi bawa koyaushe ya zama yana tunani kada iblis ya shigo gare shi ya bata masa ayyuka kuma isna ce falaga tarral abidu kada wanda yake mai bautar Allah ya rudu da bautar Allah kada mai bautar Allah ya rudu da bautar Allah wala qanatul asi wanda mai saban Allah kuma wanda yake mai saban Allah shi kuma kai ya fidda rai daga samun rahamar Allah ya san cewa duk sanda ya tuba Allah zai karbe tubansa wal ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah to aba shi iblis yaki imtana amina sujudi daga sujada wata kabara ya yi girman kai takabbara ya yi girman kai waƙwala ya ce kamar yadda aka faɗa a cikin suratu dawuda ana hairun min wai shi ya fi daga mutum ai shi a ganinsa ya fi annaba adam me yasa don shi an halicce shi ne daga wuta shi ko mutum an yi shi daga yumbu shi a ganinsa tun da wuta tana cin yumbu ashe ta fi yumbu kenan wanda ko wannan a rashin ganewa ne in ba haka ba amfanin yumbu ai ya fi amfanin wuta saboda shi yumbu ya haɗa abu ba da yawa kuma yumbu shine mai tsirar da tsirrai a samu abinci daga haka wuta ko ita mai ta sani banda ta cinye shi yasa ashe yumbu ya fi kenan kuma a hakika ma dai ai bawa ya yadda da cewa sanin Allah shine sani ba ya dogara da saninsa ba Allah wanda yake masani ya ce yimfin yafi ko wanda aka halitta daga yimfin yafi to kai bawa me ya haƙƙinka ba ka yadda da haka ba ka ce kai a hangenka ai ga wanda ya fi shi yasa wato kai hangenka ya fi sanin Allah kenan kaga wannan ai itirari ne babba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kana minal kafirina shi iblis daman ya riga ya tabbata a cikin masu kafircewa masu butulcewa fi ilmin lahi a sanin Allah a sanin Allah وقلنا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وبنجي يتي مكتشي النبي آدم kai adam ka zauna da kai da matarka aljanna an taɗin takidi ne ga lamiri wanda yake mustatiri don a yi adafi a kansa don ka'ida ta nahawu shine cewa ba a yin adafi kan lamiri muttasili in ba an yi fasalu ba yadda ibn malik yake faɗa wa yin ala ramirin rafi'in muttasil adab tafasirin ramirin munfasil au fasilin ma wa bila fasilin yarid inda zai fashiyan wa ra'afahu take wanda wujuka da kai da matarka hawwa'u ita ce hawwa bil maddi ana faɗarta da madda hawwa'u da alhamza a ƙarshe wa kana halaqaha ubangiji ya halici matan nan ta annaba adam wadda ita ce hawwa min ril ihil aisari daga haƙarƙarin annaba adam na hagu aljannata ku zauna a aljanna ku zauna a aljanna wa kula minha ku ci daga ‘ya'yan itatuwan aljanna da duk wani abu manaci da ke cikin aljanna akalar ragada ci mai yalwa la hajara fi ba tsarewa a ciki ba a ce muku ga wani abu ba ku ci sai guda ɗaya har su shi tuma duk inda kuke so duk inda kuke so a ko ina ne kuke so ku ci kawai ba komi wala ta karaba hazi shajarata amma ba ku ba ku satar wannan bishiyar bil akali min ha ku ci daga gare ta wa hiya hindatu wasu ka ce alkama ce awil karama wasu ka ce inabi ce wasu ka ce gawasa wasu suka ce ɓaure ne wasu suka ce dabino ne a kowane dai wannan shi yasa hakikan lamari dai ba wanda ya san wannan bishiyar da aka ce da annaba adam da shi da matarsa kar su ci daga gare ta sai allah allah ne ya san hakika wace bishiya ce fata kuna in kun ci sai ku zamo fata tsira sai ku zamo mina zalimina daga azzalimai al'asina masu saban Allah shi mai saban Allah azzalimi ne ya zalunci kansa don ya sabauta wa kansa cancantar azabar Allah da kunci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira shi yasa ya zalunci kansa ta nan kuma ya zalunci sauran halittar Allah tunda an faɗa da sababin saban Allah arziki da wadata da take duniya tana raguwa don abin ya kai ma har kifi da ke cikin kogi sai ya ga abincinsa ya ragu ya tambayo ya ubangiji ya abin da da nake samu yanzu ba na samu sai Allah ya amsa masa da cewa saban dan adam saban dan adam a doron kasa shi ya kawo abincin na kai rago sai kifin ya ringa buɗe baki yana Allah la'anci masu saban sa kuwa shi yasa ashe wanda yake saban Allah ya zalunci kansa ya zalunci halittar Allah dan ya jawo mata da ma an faɗa wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa fa zallahum ash-shaytanu فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان شيطان سيدرزر ده النبى آدم ده ما تسى إبليس shine iblis din da aka faɗa a baya azhabahuma ya tafi da su wa fi qira'atin wata qira'a azalahuma da alifi wadda ita ma sab'iyya ce ita ce qira'ar hamzatu hamzatu makaran ɗaya daga cikin makarantan kofa uku hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imamin saburin lil qur'ani murattila anha ya busar da su daga wannan ni'ima ta aljanna ayil jannati aljanna bi an qala lahuma ta fuskar yadda ya koshi ne ya ce da su al'adun lukuma ala shajaratul kulli ba na shiryar da ku ba bisa bishiya wadda in kun ci daga gare ta kenan ba ku ba fita daga aljanna wa qasama huma billahi yace musu rantsa rantsa da Allah innahu lahuma la minan nasihina cewa abin da yake faɗa musu nasiha yake musu dan yana kaunar su ne wai ai kauna ce ta sa yake faɗa musu haka wa akala minha suka ci daga wannan bishiyar da aka ce kada su ci shi ya sake nan ashe bawa duk ta inda iblis ya fito masa ko da bayyana masa cewa shi mai nasiha ne to ya ba nasiha zai masa ba ba nasiha zai masa ba so yake ya cutar da shi a koyaushe bawa ya kiyaye shaidan wala tuɗe min huma hasman wala hakaman fa anta ta'arifu kaidal hasmi wal hakami fa harajahuma ya fidda su min makana fi daga abin da suke cikinsa na daga ni'ima ta aljanna wa qulna shi kenan wato da suka ci fa badalahu ma sau'atuhuma wa dafika ya sani alaihi ma min warqil janna wa qulna muka ce da su ihbidu ku sako ila al'ari da zuwa duniya doron duniya ai antuma da ku bi mashtamaltuma alaihi min zurriyatikuma tare da abinda ku kunsa kuma na daga ƴaƴanku ba'arukum li ba'arin adu sashen ƴaƴan masu gaba ne da sashi min zulmi ba'arihim ba'ar me yake jawo gaba ko zalunci zalunci shi ke kawo gaba da ba zalunci da sai kowa a samu soyayya da juna amma samun zalunci shi ke kawo abubuwar gaba wala kun filari mustaqarru na tabbata mazauni ya tabbata gare ku a bayan duniya mauri'u karare gurin da za ku tabbata wato za ku ci gaba da rayuwa in wannan sun zo su tafi wannan ma su zo sun ma su tafi haka dai za a yi ana nan a duniya wa mata'un da jin daɗi ma ta tamatta'u na bihi abinda kuke amfanuwa da shi min na batiya daga abinda take tsirarwa ilahiyin har zuwa lokacin da ajulan ku zai kare ko kuma har zuwa tashin alkiyama lokacin da za a ce za a yi tashin alkiyama kuma shi kenan zaman mutum a duniyan nan ya kare sai kuma zama na lahira
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
annabi adam ya karbi kalmomi daga wajen ubangiji alhamahu iyaha allah ya masa ilhamar wayannan kalmomin wa fi qira'atin wata qira'a bi nasbi adama fatalaqa adama wa raf'i kalimatin min rabbih kalimatun ai ja'ahu kalmomin suka zo masa kuma saboda irin wannan shi yasa malamai suke cewa a kira a aya ɗaya a ce za a yi tarkibin kira'o'i biyu bai halatta ba don zai bayu zuwa banna yanzu da a ce a wannan aya mutum zai tarkibin kira'o'in nan guda biyu adam ya karanta da kira'ar wanda suka tafi bisa yi masa na kira'a da ta zo da yi masa nasiba kalimatin ma ya karanta da haka to kaga sai ya zama kenan to ina fa'ila an rasa fa'ilin ko yace duk zai karanta da rafa ya zama kenan an samu fa'ilin to ina maf'ul ba maf'ulin shi yasa wajibi a aya daya mai karatun qur'ani ya bi kira'a daya kai ya ce zai hada kira'a biyu tunda in ya hada kira'a biyun zai bayu zuwa bannan ba ko ina bane lalle a samu bannan amma wani wajen za a iya samun bannan kama ana in ya gama ayar to wannan an fi son ya ci gaba dai da wannan kira'a da ya karanta ayar da ta gabata amma dan ya bata ya koma wata kira'ar wannan ba laifi a sannan yanzu dan ka karanta ya bin mustahabi ne kawai dan ka karanta aya daya bisa ruwayar warshu daga nafi'u ayar da take gabanta kuma ka karanta bisa ruwayar hafsu daga asimu to wannan ba a ce ka aikata zunubi ba ka bar dai abin da ya fi ne ya fi kyau dai in ka fara kira'ar ka zarce da kira'a iri daya haka kai sannan wani lokacin in za ka yi wa'a za ka yi sake karatun ƙur'anin to ka iya yi bisa wata kira'a in ka iya kira'o'i in ya zama ka san kira'o'i amma a aya ɗaya a ce a karanta da kira'o'i daban-daban wannan bai halatta ba don zai bayi zuwa banna wahiya kalmar nan da aka faɗa a nan wanda a nan an yi ibhaminta ba a faɗa ba to a wani waje an fassara shi ne ayar da ta zo a suratul a'rafi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin kada adiha sai annabi adam yayi addu'a da wannan addu'a da Allah ya masa ilhamata kataba alai shi qur'ani yakan fassara kansa kama anan kaga ayar ta suratul a'rafi ta fassara ta surar baqara wa khairu ma fassartahu bil walidi daman kuma wajen tafsiri ya fi kyau ka fara dubo qur'ani ka fassara qur'ani da qur'ani sannan ka fassara qur'ani da hadisi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban mai fassara qur'ani yanda Allah ya faɗa mana inda qur'ani yake faɗa mana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya rasulullah an saukan ma da qur'ani dan ka bayyana mutane ashe manzo Allah shine mai bayyana qur'ani wanda daman shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai rayuwarsa ma gaba ɗaya da mun fassara qur'anin shi kana khuluquhul qur'ana irabi rirahu wa yasad bisadi fataba alai sai ubangiji ya tubu ya karbi tuban annabi adam kabila taubatahu ya karbi tubansa innahu hakika shi ubangiji huwa tawwabu shine mai yawan karbar tuba ala ibadihi ga bayansa yana farin ciki da tuban bawa fiye da yanda bawa yake farin ciki da a ce dabbar da yake kai a tsakiyar jeji za ta ɓace masa gashi shi bai san gida ba ga ba abinci tare da shi gashi ba zai iya takawa ma je gidan ba to in ya ga dabban nan tare da abincin sa yanda zai farin ciki to to Allah ya fi farin ciki da tuban bawa shi yasa koyaushe abin nema daga wanda yake munana aiki yake aikata abin da yake ba daidai ba a wajen Allah to ya gaggauta toba sai ya zama Allah ya karbe shi wanda zai ya kabalu toba ta an ibadihi wa ya fi wani sayyati wa ya lamu ma faluna rahim mai yawan jin kai da su قلنا هبطوا قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون wato ubangiji mai yawan karɓar tuba ne shi ma kuma bawa sai zama in mai yawan tuban ne yadda ake so sai a ce masa tawwabu kamar yadda aka nan gaba za a kawo inna allaha yuhibbu tawwabina ya sa sai da abulgani nablisi yake faɗa huwa la huwa tawwabu bal huwa anta la anta almutabu alaihi ya misahu Allah shine tawwabu dan duk sanda ka tuba zai karbi tuba kai kuma in ka zamo mai yawan tuba to kai ma dai tawwabu ne shi yasa ashe tuba matsayi ne mai girma wajen Allah shi yasa har ya ɗau sunan da yake nasa ne ya bayar ga wanda yake yawan tuba Allah shine tawwabu amma kai ma an ka zama mai yawan tuban sai ya zamo Allah ya baka wannan sunan kai ma tawwabu ne ka zama tawwabu kenan shi yasa dan a nuna mana matsayin tuba bi ma'ana annal auda ana nufin cewa shi bawa kullama aznaba duk sanda ya laifi wa taba ya tuba qabilahu Allah sai ya karbe shi fa huwa kasirul qabuli li tawbati man taba Allah mai yawan karba ne ga tuban wanda ya tuba wa yusamma al-abdu tawwaba ana kiran bawa shi ma tawwabu bi ma'ana annahu kullama aznaba nadima wastaghfara ana nufin cewa shi ma bawa duk sanda yayi laifi zai nadama ya nemi gafarar Allah wala yusiru ba zai tabbata bisa laifin ba sharadin tuban bawa nadama sai bawa ya yi nadama tukuna amma ba zamo ya ce ya tuba ba amma ba tare da nadama ba wannan ba tuba ba ce da kuma curuwa daga aikata saban wanda yake ya tuba amma yana ci gaba da aikata saban wannan ba tuba ya ba wal azmu ala Allah ya'uda da kuma niyyar cewa ba zai sake komawa ba sai ya yi niyyar cewa ba zai sake aikata sabon ba sai an cika wannan sharuɗan guda uku sannan tuba ta cika sharuɗanta za a yi kiranta tuba idan ba wani sharaɗi daga cikin wannan to ba tuba ba ce duban yadda mafi yawan bayi zunubai sun shiga zukatansu ba kasafai akan samu daga bawa ya yi niyya niyya tsarkakakkiya da cewa ba zai sake komawa ba shi yasa malamai suka shar'anta istighfari saboda shi istighfari bambancinsa da tuba wanda ya ce astaghfirullah ya ce ya ubangiji na yadda na aikata abin da ba daidai ba ina neman kuma ka gafarta mu amma bai ce wa Allah alkawarin ba zai sake ba bai faɗi ya yi alkawarin ba zai sake ba ya ce da ya yadda abin da ya ba daidai ba kuma yana neman a gafarta masa in Allah ya yi ba zai sake ba shikenan ya yi kyan in kuma an nufa dai zai sake shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma a sarra manista ga fara lau'a da filiyomi sab'ina marrata wanda yake istighfari ba za a yi kiransa musirri ba ko da zai aikata zunubin fiye da sab'in a yini da dare matuƙar da yana istighfarin saboda istighfarin yana nuna bawa yayi nadama amma bai alkawari yayi nadama dai ya nema Allah ya gafarta masa amma bai wa Allah alkawari ba ita ko tuba ta kunshi cewa ba waye alkawarin ba zai sake ba shi yasa kama a wazifa ta tijjaniya kaga aka ake takaitawa akan astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum ba a karasawa da cewa wa atubu ilaihi domin cewa at-ta'ibul musirru kal mustahzi'i bi rabbi wanda yace ya tuba amma gashi yana ci gaba da zunubi ai wasa yake da Allah izgiri yake wa Allah amma mai istighfari shi wannan ala kulli halin abu ne mai kyau abu ne mai kyau mutum ko da yana aikata zunubin ya ci gaba da istighfarin tayo ya dace da sababin istighfarin nasa a toshe masa kafar yin zunubin a toshe masa kafar yin zunubin ya waye gare ma baya sha'awar zunubin gaba daya ya zama ba abin da ya fi kyama irin zunubin to idan saban tara ta da mahaluki kamar ya zamo wani yake cuta ka tabbata an ka cuci bawan a bayan Allah to ka saba wa Allah to an sharɗanta a sannan ko da ya dawo da abin da ya cuci wannan ɗin ga wanda ya cuta ɗin ko ko ya roƙi wanda ya cuta ya yafe masa amma matukar shi wanda ka cuta ba ka mai masa da abin da ka cuce shi ba shi ko ba cewa kai ya yafe ma ya yafe ma ba to ai wannan baka tuba ba dole sai an samu ɗaya daga ciki dole sai an samu ɗaya daga ciki sannan tuban yake ya inganta ba kullum min al'abdi wal rabbi yusamma tawwaba kowanne da shi bawa da shi ubangiji kowanne ana kiransa tawwabu bil wajhil mutaqaddim da fuskar da ta gabata sai dai a haƙƙin Allah ba a cewa ta'ibu sai dai tawwabu sai a kawo sigar mubalaga ba dama a kawo sunan fa'ili me yasa saboda sunayen Allah tauƙifiye ne ba a sakarwa Allah suna sai sunan da yake ya zo wa hatira anna sumahu tauqifiyya ka zasifatu fahafazi sam'iyya yadda mai jawharatul kamal yake faɗa to an ce hakika na adam yayin da ya sauko zuwa duniyan nan ya zauna shekaru 300 baya iya daga kansa zuwa sama don jin kunya daga Allah ta'ala hakika an ce da kukan da mutanen duniya suke za a tara hawayen dawo da a tara hawayen da annabi dawud ya zubar da yake kuka da sai hawayen annabi dawud sun fi na sauran duk mutan duniya da sai hawayen annabi dawud kuma tare da baki ɗayan sauran mutanen duniya za a haɗa waje ɗaya da hawayen annabi adam shi kadai sun fi wannan yawa to kulna habidu minha muka ce da annabi adam ku sako daga aljanna min aljannati ku sako daga aljanna jami'an gaba daya karrarahu an maimaita wannan tare da cewa ya gabata a baya nuru dafa alaihi dan ai adafi a kansa wannan ita ce fa'idar wato maimaitawa shi yasa da aka ce kulna habidu minha jami'a ba'ar kulbarin ado wannan ya fa'idantar mana tabbatar gaba wannan kuwa ya fa'idantar mana cewa bayan an saukar da mutum duniya kuma zai gamu da takalif za a dora masa cewa ya kaza ya bar kaza i kaza bar kaza i kaza bar kaza kuma cewa zamowar mutum mai arziki a lahira ko zama wasa tababbe a lahira haka din na ɗoruwa ne akan bin umarnin ko rashin bin umarnin bin umarninsa bin umarnin Allah ga mutum shine sababin zama wasa ya cancanci arzurta a zurta wadda take madawwamiya hakanan kuma barin bin umarnin shi ke sabauta wa mutum a ce ya cancanci taɓewa taɓewa wadda take madawwamiya فإما في إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة أنا أن إدغام النون إن شرطية أتكم ما زائدة ما ɗin an kawo ta ne don ƙarfafa maganar ko dai shirya za ta zo muku daga gare ni ya ci yanna shine filin sharaɗin aka yi takidinsa da nuni takidi ya ci ne aka yi takidi da nunin takidi wasu kaɗan daga malamai kamar a hafashu sun tafi akan cewa duk inda in ma ta zo to filin da zai zo bayan ta wajibi ne ya zo mu'akkadi saboda ko ba komai ga shaya qur'ani duk inda ta zo da nuni takidin take zo amma su daga malamai suka ce a'a ai takidin dai shi yafi amma ba wajibi bane yakan zo ba da takidin ba kamar faɗin a asha in ma ka raina hufatan la ni alana la inna kazalika ma nafa wannan ta ilo ko ma na hafi wannan ta'ilu ko kuma faɗin ibnu da raidin in ma ta rai ra'asiya haka launuhu in ma ta rai din nan ba a yi takidin ba ko dai shirya za ta zo muku daga gare ni kitabun littafi wa rasulun ko manzo faman tabi'a hudaya wanda duk ya tsaya bi shiryar da ta zo masa daga Allah fa amana bi ya ba da gaskiya da Allah wa amila bid'ati ya zauna rayuwar duniya yayi aiki da bin Allah fala hukun alayhim to wa'annan ba tsoro gare su a lahira can da aka ce faman tabi a hudaya an dubo lafazin man ne tunda lafazin man din mafradi ne anan ko da aka ce falawafin alaihim ba ce alaihi ba an dubo ma'anar man ne tunda ma'anar man jam'i ce walahum ya zannu su ko ba za su bacin rai ba a lahira fi lahirati a lahira bi an yadkhulul jannata shine cewa za su shiga aljanna wanda duk ya shiga aljanna ai ba shi ba bacin rai ba damuwa la yamassun fiha نسب وما هم عنها بمخرجين والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wanda ko suka kafirce ka'ida ta ubangiji in ya ambaci sakamakon da za a bayar sakamako kyakkyawa ga wanda suka bi umarnin Allah suka bar abin da Allah baya so sai kuma ya kawo irin narkon da yake jiran wanda suka ki bin umarnin Allah shine ubangiji ya ce wallazi na kafaru wa'annan ko da suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyin ubangiji kutuba na suka karyata ko kutubi na suka karanta da littattafan da muka saukan musu ula'ika ashabun nari masu wannan sifa su ne 'yan wuta su ne 'yan wuta wato kama ana nufin a nuna cewa ba wani dalili da yasa aka ce sun zamo 'yan wuta sai su da wannan sufa shine kafircewa da karyatawa da ayoyin Allah shi yasa aka kawo sunan ishara hum su kan fiya haliduna masu dawwama ne a cikinta in sun shiga wutan nan ba maganar fita maki suna masu zama ne a wuta abadan har abada la ya nuna su ba sa karewa wa la yi juna su kuma ba za a fidda su ba kamar yadda nan gaba za a faɗa mana a wannan surar wa ma hum bi kharijina minan nar yan wuta in sun shiga wuta bayan da za a yi su fita daga wutar wutar abadawwamawa ce a kansu har abada Allah ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون wannan haduwa ne a cikin ambatan banu isra'ila da tunatar da su da irin ni'imomin da Allah ya musu bayan da a baya aka ambaci nau'o'in mutane an kira ga mukallafai gaba daya cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum to kuma aka kawo magana halitta annabi adam da kisarsa tare da iblis to sai aka kawo magana banu isra'ila a gaba ɗayansu da wanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke kafin zuwansa shi yasa a nan tun daga nan haƙi zuwa sai ya kulu su faha'u duk magana ce a kansu izifi ɗaya da wajen rabi duk an kawo maganganun banu isra'ila ne fa'addada alaihim ni'aman asharatan ubangiji ya lissafa musu ni'imomi guda goma da ya musu manya wa qabaiha asharatan ya kawo wasu munanan ayyuka da suka yi har guda goma wanti kamatin asharatan ya kawo kuma azabar da aka sauka musu har iri goma hikimar da take cikin ambatan banu isra'ila wanda yake sun riga manzo sallallahu alaihi wasallama bi rasulillah tare cewa su ba zantar da su da ba da gaskiya da manzon Allah ba cewa wanda yake su wa'incan banu isra'ilan tunda ba su riski manzon Allah ba ai din a ce ana neman bawa ya ba da gaskiya da manzon Allah ya zama ya riski zamanin manzon Allah ko abin da yake bayan zamanin manzon Allah tunda daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bayyanarsa har zuwa tashin alkiyama duk wakacin sa ne duk wakacin sa ne to amma wanda yake ya zo kafin shi fa ai shi ba a zantar da shi da sai ya bada gaskiya da manzon Allah ba to me yasa aka kawo su abin da yasa saboda waɗanda suke zamanin manzon Allah daga Yahudawa suna da awar cewa suna tafiya ne bisa tsarin wanda suka gabata cewa su masu biyayya ne gare su kanu ala shay'in cewa asalansu kakanninsu sun kasance bisa wani lamari wanda yake abin riko da shi na addini wai shi yasa suka bi su to sai aka kawo ni'imomin da aka yi wa kakannin nasu ubangiji ta baraka ta bayyana ni'imomi wadda ya yi ni'ima da ita ga kakannin nasu ya bayyana musu kuma cewa su sun fuskanci sun taru wannan ni'imomin bilkabahi da munanan ayyuka ya bayyana cewa ubangiji ya saukan musu kamewa ba adahum don wanda ya zo daga baya isina da haka abin da ya sa su banu isra'ila aka keɓance su da magana a nan cewa ita suran nan ta bakara ita ce farkon abin da ya sauka daga ƙur'ani a madina mutanen madina kuwa da yawa daga cikinsu yahudawa ne yahudawa sun fi yawa a cikin mazauna madina ko kuma duban cewa su suna da littafi wa shaukatin gashi suna da ƙarfi idan sun musulunta suka jawo ga musulunci baki ɗaya mabiyansu su ma za su bi shi yasa fali zalika ta wajen halittar abulan wannan ne ya jawo aka fuskance su da magana kuma da nuna cewa taurin kansu ya kai inda ya kai koyaushe aka ga rayuwa ta lalace ko ta gurɓace a duniya to ta sai an ga yahudawa a bayan wannan gurɓacewa suke kan gaba wajen taurin kai ga biyayya ga umarnin allah ga su duk da zaɓin da allah ya musu irin ɗaukakawar da allah ya musu amma kuma sai ya zamo sun fi kowa yawan butulci da wannan ni'imomin na Allah subhanahu wata'ala sun fi kowa kokari wajen ɓata tsarin Allah da sanda aka gana kokarin ɓata tsarin Allah to da Yahudawa a bayan wannan kokarin na ɓata tsarin na Allah shi Isra'ila an ce abin nufi da shi bawan Allah lakabi ne ga annabi a koko mutumin da yake ya karfafa da Allah subhanahu wata'ala wato banu isra'ila ana nufin 'ya'yan shi annabi yaqubu annabi yaqub dan annabi isaac annabi isaac kuma dan badadin allah annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihim salatu wassalam uskuru ni'imatiya ubangiji ya ce ku tuna ni'imata ku tuna ni'imata allati an amtu alaikum wadda ni'ima da ita gare ku ay ala abaikum wadda na yi ni'ima da ita ga mahaifanku wanda suka gabata minal inja'i daga tserar da su da aka yi min fir'auna daga fir'auna wa falkil bahari da yadda aka tsaga kogi gare su suka samu suka tsira wata zalilil gamami da yadda wakacin da suke halin ɗimuwa allah ya sa girgije hadari yakan zo ya musu inuwa daga zafin rana wa gairi zalika da wani wannan na daga ragowar ni'imomin guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu bi an tashkuruha ya za a yi ku tunatan shine ku gode mata bi da'ati da tsayawa bin Allah ku tsaya ku ba Allah bin Allah shine gode wa Allah a ni'imarsa ba wai ka bude baki kawai kace ka gode wa Allah bisa ni'imar da ya ma ba wannan ba godiya bace godiya ta hakika shine duk ni'imar da Allah ya ma ka sarrafa wannan ni'imar a cikin abin da yake bin Allah shukuru sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alaihi min aqalin wa ghairihi ila ma hulika li ajalihi wa ku bi ahadi ku cika da alkawarin da ne muku allazi ahitu ilaikum wanda ne muku alkawari da shi cewa lalle za ku yi min al-imani bi muhammadin shine cewa za ku ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya bayyana ofi bi ahadikum ni ma na cika da alkawarin da na yi muku allazi a hitto ilaikum wanda na yi muku min sawabi alaihi daga cewa zan ba ku lada akan cikawa da kuka yi da alkawarin nawa bi duhulil jannati shine in shigar da ku aljanna shine in shigar da ku aljanna inda yake ya gabata a cikin wato yadda nan gaba zai zo a cikin suratul arafi falla zai na amanu bihi wa nasaru wa azaru wa tabau dina la zai unzila ma'ahu a ula'ika humul muflihuna wa iya ya farhabu ku ji tsoro na ne kadai kar ku ji tsoron wani daban ba ni ba kafuni ku ji tsoro na fitar kilofa ibihi a cikin barin cikawa da alkawarin nawa kar ku yadda ku saba alkawarin da na ɗauka gare ku duna gairi kar ku ji tsoron wani na wato wannan gabatar da mafolin ya nuna hasaru kama an ce kada ku ji tsoron wani na yana cikin adawatu kasari hayin ɗari ko hunnafi wa listisnahuma wal adhu wat taqdimu summa innama kuma shi iya din amilinsa shafaffe ne ba wannan farhabun din ba ne amilinsa kama an ce iya yarhabun irhabuni shi yasa yana daga babin ishtigali shi irhabu din lamirin da ya zo bayan nunin wanda ake shafewa a rubutu wannan ya zawaidin ya shagaltar da shi daga ce ya nasarci iyaya shi yasa iyaya din mashgulu anhu ne وآمنوا بما أنزلت وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت يا بنو إسرائيل ku ba da gaskiya da abin da na saukar ku ba da gaskiya da abin da Allah saukar da shi minar qur'ani wannan shine qur'ani ku ba da gaskiya da qur'ani musaddiqan lima ma'akum halin kasancewar qur'anin nan ya zo mai gaskatawa ga abin da ya tabbata tare da kuna daga attaura bi muwafaqatihi lahu saboda ya dace da shi fit tauhidi a wajen kadaita Allah a yadda duk manzanni da Allah ya aiko su sun zo ne da cewa a kadaita Allah wa nubuwati ya dace da shi a annabta cewa wato a yadda da annabawan Allah dukkaninsu a taura ta zo da cewa a gaskata dukkan annabawa na Allah hakanan ma ƙur'ani ya zo da cewa a gaskata baki ɗayan annabawan Allah wala ta kunu awwala kafirin bi kada ku zama farkon masu butulcewa da littafin nan da na saukar min ahalil kitabi daga wanda aka bai wa littafi kan ku zama ku ne farkon masu wutarcewa da annan hala fakun domin wanda za su zo bayan ku taba ullaku za su bi ku ne za su ce magabatansu su ne suka shar'anta musu kafircewa da littafin shi yasa su ma za su kafirce da shi wannan yasa fais muhim alaikum zunubin su ya zama ko za ku dauka shi yasa yana daga wannan babi da aka ce ya zo a hadisi man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya tsara tsari kyakkyawa a addini to ya samu ladan wannan kyakkyawan tsarin nasa da ladan ma duk wanda ya aiki da wannan tsarin nasa haƙi zuwa ranar alkiyama hakanan kuma wanda duk ya fito da tsari tsari mummuna a addini to ya ɗau zunubin wannan tsarin nasa da ma duk wanda ya aiki da tsarin nasa mummuna haƙi zuwa ranar alkiyama wala ta sharu bi ayati wato hanafiyawa da suke cewa mafhumi na mukhalafa ba hujja bane wannan ayar tana cikin ayoyin da suke kafa hujja da ita da su akan cewa mafumi na muhalafa ai ba hujja bane tunda anan gashi an ce wala takunu awwala kafirin bi mafhumin sa na muhalafa ashe in ba ku ne na farko ba to ai ba laifi kenan ku zamo na farkon shine aka hana ku suka ce ai wannan ku an yi hani ba sai lalle ka zamo na farkon ba ko ka zamo na biyu ma an hana ka daga daga wannan ko ka zamo na ƙarshe ashe kenan mafumi na muhalafa ba hujja bane amma malikawa da shafi'awa da suka tafi akan cewa mafumi na muhalafa hujja ne suka yi musu raddi akan cewa aina da kafircin na farko da kafircin na ƙarshe duk ɗaya ne a cikin zaman wasa butulci ne ga Allah karyatawa ne da abin da ya aiko da shi shi yasa sun daidaita shi yasa kenan ashe ba za a aiki da mafhumin na muhalafa ba a nan saboda inda yake na muwafaka ya saba da shi ne inda ake cewa a aiki da shi sai inda yake na muwafaka bai saba da shi ba so dai hanafiyawa suna ganin gaba daya wato mafhumi gaba daya na muhalafa ba hujja ba ne yadda shehu abdullahi dan fodo yake fada a alfiyatul usul wa sammi ma khalafa bil muhalifi wa bid dalil lil hida bil hanafi yunkiruhu wa sabuna ka shafi'i nusbituhu ba'da shuruɗin fasmani to ko suyudi yake fada a kaukabu sadi wa ankaran nu'manu kullan wastamar wa ankaran nu'manu kullan wastamar abu hanifa ya yi musun baki ɗayan nau'o'i na mafumi na mukhalafa to wala ta taru da ayati samanin kalila ko ku musanyo amfani ɗan ƙanƙani na daga duniya da ayoyi na allatifi kitabiku wadda yake ta zo a littafin min na ake muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga ce sufar annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani ya zo da sufar manzo sallallahu alaihi wasallam yanda littattafanku kuma a taura suka zo da sufar manzo to kada ku musanya wannan duban cewa ko in kun ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani girma naku na duniya zai tsere muku ko wani amfani da kuke samu na duniya zai tsere muku ku ce za ku ɓoye wannan sifar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda yake ta zo a littafin ku a taura to kada ku yi haka kada ku yi haka iwaran yasiran amfani dan gangane minar duniya na daga duniya ai la taktumuha kada ku ɓoye sifar manzo sallallahu alaihi wasallama afa fawati mata huzunahu min safar غفلتكم dan tsoron tserewar abin da kuke riko daga na ƙasa da ku dan tsoron tserewar abin da kuke samu daga wanda suke ƙasa da ku kuma wannan ko da yake ana magana da banu isra'ila ne amma aya ce wadda yake ta jage zata hatta akan malaman musulmi cewa gaskiya ita gaskiya lalle a faɗe ta duk irin yanda bawa yake hangen cewa shi in ya faɗi gaskiyan nan wani amfani na duniya zai tsere masa to kada wannan hangen ya sa ya ɓoye gaskiyar ya faɗi gaskiyar allah subhanahu wa ta'ala shine mai komi don wannan ya tsere masan ko da ya tsere masan ma Allah sai ya kawo masa musayarsa
lakabi da jalali shi jalali da suyudi ya gabatar da na